من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
يوم نشاءك قوته المحرم hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1448 wanda ya dace da 28 ko ga watan 6 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin arrahikul maktum wannan shi ne karatunmu na 37 ko malam yace almarhalatu thaniya zango na biyu lidda'awati na da'awa na imani na musulunci na kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala jiharan wannan zango na biyu zango ne wanda zai magana kan bayyanawa an yi da'awa an yi kira an yi wa'azi da nasiha da gargadi da jan hankalin mutane amma a bayyane awwalu amrin farkon umarni bi izhari da'wa game da bayyana da'awa bayyana kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala lamma takawwanat jama'atun min almu'minina lokacin da gungun mu'minai suka hadu taqum wannan gungu nasu suna tashi ne aikin su alal ukhuwa akan ‘yan uwantaka, wata awun da kuma ainihi taimakon juna, wannan ya taimaki wannan, wannan ya taimaki wannan. Wata ta hammalu kuma su wannan gungun na mummunan suna ɗaukan ifa wahala da nauyi tabligi ar-risala na isar da manzanci. wa tamkiniha da kuma tabbatar da wato wannan manzancin min maqamiha daga matsayinta ma'ana bayan muminai waɗanda malam ya riga ya zano mamu yace watakila ma sun kai guda ɗari da talatin da wani abu ko malam ya ce sun tashi ne suna musulunci akan yan uwantaka aikin sa wannan lokaci shine yan uwantaka da kuma taimakon juna da kuma kowa ya je abin da ya sani ya gaya ma iyalin shi ya gaya ma abokan shi ya gaya ma na kusa da shi shine aikin da ake ta yi a samu dai da'awar ta samu gindin zama dangalgal ba tare da wato ta tsaya ba to kuma mutane sun yi kokari suna ta yada addinin musulunci a boye wannan lokaci sakamakon wannan yada addinin musuluncin da suke yi da yawa daga cikin ‘yan uwansu suka mika waya suka musulunta. Malam ya ce, Nazalal wahi, sai wahayi ya sabka, yukallifu Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallam yana ɗora ma annabi sallallahu Alaihi wasallama nauyi bi mu'alanati da'wa da ainihi fitowa da da'awa a bayyane kiran mutane ga hili a yi tokarara a gaya ma mutane cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a barbauta ma gumaka a bauta mai shi kadai wa mujabahatil batili da kuma tinkara da kuma ruguza abinda yake banna bil husna da hanya wadda take mafi kyau wa awwalu ma nazala farko abinda ya sabka biya da sadar da irin wannan bayanin qauluhu ta'ala shine fadin Allah subhanahu wataala wa anzir ashiratakal aqrabin Allah ta'ala ce ka gargadi danginka waɗanda suka fi kusa da kai faqad warada malam yace yazo fi siyaqin a cikin tafiyar zance lukirat fihi awwalan wanda an faɗe ta a cikin shi da farko ƙissatu Musa alaihi salam labarin annabi Musa min bidayati nubuwatihi tun daga bayyana annabcin shi ila hijratihi ma bani isra'ila har ya zuwa hijirar shi tare da bani isra'ila mana cikin wannan sura Allah subhanahu wataala ya fara dawa suratu shu'ara an fara bayanin ta ne cikin bayanin annaba kisoshin su da annabi Musa wa idna da rabbuka Musa anitu qauma zalimin qauma fir'auna ala yattaqun har zuwa inda Allah ta'ala ya ce inna fi zalika la'ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin to an fara da annabi Musa alayhi salam tun daga farkon annabce shi har zuwa bayanin hijirar shi wa kissata da kuma bayanin najatihim tsirarsu min fir'auna wa qaumi daga fir'auna da mutanen shi Allah ya bada labari cewa ya kuɗa wato annabi Musa da mutanen shi daga fir'auna da ainihin mutanen shi waɗanda suke kafirai ne irin fir'auna wa ighraqa ali fir'auna da kuma bayanin durmiyar da nitsar da iyalin fir'auna da fir'auna shi kanshi a cikin ruwa وقد اشتملت هذه القصة wannan kisa ta annabi Musa tana dauke ne ala jami'il marahil akan gaba ɗayan zango zango matakai matakai allati marra biha Musa alaihi salam wanda annabi Musa ya zo ya wuce da su filala dawati fir'auna a lokacin da yake kiran fir'auna wa qaumi da mutanen shi ila Allah ya zuwa ga Allah subhanahu wataala amma Allah subhanahu wataala a cikin wannan kisa ta annabi Musa Allah na ba manzo Allah hakuri ana tabbatar da zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam da baya labarin annabi Musa da irin gwagwarmaya da karawa da da arna da kafirai cewa irin yadda kake karawa da su haka annabi Musa shi ma ya kara da Fir'auna da ainihi azzalimai irin shi a zamanin shi saboda haka dama abin haka yake abinda Allah yake nuna ma maki sallallahu alaihi wasallam kenan cewa dama haka abin yake duk wanda ya fito zai gaya ma mutane gaskiya to sai an tsane shi sai an kore shi sai an yunkurin kashe shi ma sai an kwace mai iyali sai an kwace mai kuɗi sai an kore da garin su sai an gwada mutum dai da'awa yawa ma ja a rajulun qattu bi isli ma ta illa udiya babu wani mutum da ya zo da irin abin da ka zo da shi sai an nuna mashi baka adawa to Allah ta'ala yana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri a cikin labaran da yake bashi na annabawa da manzanni wa ka'anna hadha tafsila kai ka ce wannan bayanin dalla dallan da Allah ya zo da shi ji bihi an zo da shi ne na amrin rasuli sallallahu alaihi wasallam tare da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi jari da'wati ila Allah da bayyana kira zuwa ga Allah subhanahu wataala amma Allah ya kawo mai labarin annabi Musa tiryan tiryan kamar sauran annabawa don a nuna mai to lokaci ya yi na a hito da da'awa a gaya ma mutane ƙarara kowa ya ji cewa Allah kaɗai ne abin bauta Allah kaɗai yake bauta ma Allah kaɗai yake duka ma Allah kaɗai yake aiki da shari'a shi to a hito ƙarar a gayi li yakuna amamahu domin ya zamanto gaban shi wa amama ashabi da kuma gaban sahabban shi misalul lima sayalqawnahu ya zamanto suna da misali na abin da za su gamu da shi mina takzibi na karyatawa wal ittihadi da kuma nuna hin karhi da zalunci da za a yi masu kenan da abin da zai same sakamakon runguma addinin musulunci da karɓar shi da suka yi da shigowa da suka yi sun yi imani da Allah subhanahu wataala da manzon Allah to abin da ya same su dama Allah ya gaya masu cikin labaran annaba da Allah ya ba su cikin alkur'ani ina abin da ya samu gare ku to dama haka ake yi kuma ga yanan amma annabi Musa amma annabi Ibrahim amma annabi Nuh amma annabi Hud annabi Saleh annabi Shu'aib annabi Lut da masu muna gane ku to Allah ta'ala ya zo da wannan aya ne domin ya nuna musu to ga misali a gaban ku na labaran da Allah subhanahu wata'ala ya baku na annabawa da manzanni cewa irin kwamar da kuke da mutanen ku su ma haka suka yi kwama da mutanen su ina ma ya jaru da bid'awa a lokacin da suke bayyana da'awa wal yakunu kuma saboda su zamanto ala basiratin min amri akan ainihi sani da ilimi daga al'amarin su منذ البداية تند فرقو ومن ناحية أخرى تون بنقريكما تشتمل هذه السورة تولى سورة تنا أوجني على ذكر مآل المكذبين للرسل أبصافر مقومة أن سككرية أن بعد من ذنبي duk gaba ɗayansu yaya ƙarshensu ya kasance min ƙaumi nuhi daga mutane annabi nuhu yaya ƙarshensu ya kasance Allah subhanahu wataala ya halakar da su da ruwa haka ne ko Allah subhanahu wataala ya ce fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulki al mashhun thumma aghraqna ba'du al baqin إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Allah ta'ala ya ce muka tsiratar da annabi Nuhu alaihi salam da wanda yake tare da shi a cikin jirgi wanda aka makare shi da mutane da kuma sauran abubuwa Allah ya ce sa'annan su kuma waɗanda ba samu wannan tsira ba Allah ya ce mun halakar da su mun durmiyar da su mun sa sun nice cikin ruwa a gari kawai a tsoma a bar mutum da ruwa kawai ka a ce mai komi a bari ya ta yawo cikin ruwa sai ya gaji ya mutu sharon ya ƙoshi Allah ke ka ce ma komi a barka da ruwan kai ta yawo ko ina ruwa ne ba gaba duk iya ruwan ka kasan sai ka gaji wa'adin da kuma adawa su ma dawa Allah subhanahu wataala ya aiko musu iska mai tsanani da ƙarshe Allah subhanahu wataala ya halaka su da wannan iska din wa samuda da kuma samudawa su ma Allah ta'ala ya aiko musu tsawa wa qaumi ibrahim da kuma mutanen annabi ibrahim wa qaumi lut da mutanen annabi lut wa ashabil aika da kuma ashabul aika ada ma zakara banda abinda Allah ya faɗa min amri fir'auna wa qaumihi na lamarin fir'auna da mutanen shi liyalama alladhina sayaqumuna bitakribi su kuma waɗannan Allah ta'ala ya kawo labaran su da halakar da suka yi domin waɗanda za su tashi tsaye su karyata annaba da manzanni su san ƙarshen al'amarin su sun ji labari sun dai ji abin da Allah ba da labari game da ƙarshen fir'auna ƙarshen adawa ƙarshen mutanen annabi no ƙarshen samudawa to su ma in suka bi irin wannan hanya irin abin da ya samu waɗancan zai same su amma qaumu lutun minkum bi ba'i ai mutanen annabi lutu ba nesa suke da ku ba wa ba sa yalqawnahu da kuma irin abin da za su game da shi min mu'akhadati llahi na kamun Allah da zai musu in istamarru alaihi idan suka dage akan cewa lalle dai sai sun karyata Allah da annabin shi wal yarifal mu'minuna kuma saboda mu'minai su sani an husnal aqibati lahum cewa lalle kyakkyawan karshe ya tabbata gare su wa laysa lil mukaththibina ba na masu karyatawa bane masu karyatawa mummunan karshe gare su wal aqibatu lil muttaqin raqibatu littaqwa awwa karshe na kwarai yana kasancewa ne kuma tsoron Allah da tsoron Allah ba wai ga waɗanda suke taka dokan Allah subhanahu wataala ba in bai taka dokan Allah to karshen shi ba zai kyau Allah ya kiyaye to sakamakon haka ne sai Allah subhanahu wataala karshe karshen waɗannan ayoyi na cikin suratul shu'ara sai Allah ya ce wa anzir ashiratakal aqrabin ka gargadi danginka mafi kusa ka fara da su adawatu fil aqrabina to ga annabi sallallahu alaihi wasallama zai yin dawa a cikin mafi kusa da shi wa bada rasul wa da'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashiratahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira dangin shi bani hashimin dangin shi ƴaƴan hashim iyalin hashim بعد نزول هذه الآية باين سبكه ونن آية وجاءوا سيسكزوا ومعهم نفر أقوي جماعة بنغو تاردسو من بني المطلب daga bani al-muttalib ibn abd manaf فكانوا نحو خمسة وأربعين رجلا suka kasance kusan mutum arba'in da biyar falamma arada an yatakallama yayin da manzala sallallahu alaihi wasallama yan yatakallama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ba da rahu abu lahbi sai abu lahab ya riga shi ya tare shi ya tare shi da gaugawa ya hana shi magana wa ƙara yace ha'ula'i umumatuka wa banu ammika fatakallam yace ka gare waɗannan mutanen umumatuka ma'ana dangin dangin babanka ne wa banu ammika da kuma ƴaƴan dangin babanka duk su ne ga sunan fatakallam ana tunda magana za ka yi ka san dai suwa za ka mu magana wa'alam ka sani annahu laysa liqaumika ka sani lalle mutanenka ba su da bil arabi a balamma arada yawa wada isiba yace ma nabi sallallahu alaihi wasallama kabar wannan kangarewar da kai wannan kangarewar da wannan taurin kai da wannan rabuwa da addinin mu da kai ka rabu da shi shine wada isubata wa alam ka sani annahu lalle shi lamarin yanda yake laysa li qaumika bai kasance ga mutanen ka ba bil arabi game da dukkan larabawa qasibatan gaba ɗayan su taqatun iko ba mana ka sani mutanen ka dangin ka ba su ba su iya tinkarin dukkan larabawa dangin ka gaba ɗaya laraba sun yi karhin su ballantana kai dada ma'ana sakamakon wannan abin da kake yin laraba suka taso mun to ba mu iya faɗa da su sun hikari mu shi tunanin shi faɗa ne aka jawo ba mu za a hana mutane bauta ma gumaka kuma su ne ko ina ake yi to irin yadda aka yada ma mutane bautar gumaka din haka shi ma manzo Allah zabi ya yada ma mutane bauta ma Allah ba nan mun karanta ba yadda aka yada aka yi ta aika mutane gumakan ba ba su san su ba aka hada su da su ba to kamar yadda aka hada su da su haka shi ma zai raba su da su a hankali to abu abu labi ya ce mai gaskiya ka doko aikin da in yake tashi ba mai yawa ka dai ga danginka ba su kai yawan larabawan duniya ba ko saboda ka ba a hankali wa ana haqqu man akhadhak kuma ni ne mafi cancantar wanda ya dauke ka fa hasbuka banu abika saboda ka ƴaƴan babanka sun ishe ka wa ina kamta alama anta alaihi idan ka tashi akan abin da kake a kan shi ka tsayu fa huwa aisaru alaihim to shine mafi rangwame a kansu shi fi sauki gare su min an yasiba bika butunu quraish da ce wato dangin quraishawa sun zo sun hado maka sun kawo maka hari bata muddahum al-arab kuma laraba su kama masu taimake su akan haka ma'ana da kai abin da za a fara tun daga gida a fara wada har ma wasu su shigo to gara maka ka fara ba ma ra'aitu ahadan yace ban taba ganin wani mutum ba ja'a da yazo ala bani abihi akan diyan baban shi dangin shi kenan basharul ko bi sharrin da wani sharri ban taba ganin wani mutum ba wanda yazo ma dangin shi da sharri min ma je tabihi kamar kai da ka zo da sharri فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله يشير ولم يتكلم بيشي كومي با في ذلك المجلس أولا ونن هدو الدعاكي أن المجلس سيما ذا الله يشير بيشي كومي نما ياسي مغانا سيجاليش ثم دعاهم ثانيا قال karo da bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare kiran su wa qala yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ahmaduhu ina gode ma Allah wa asta'inuhu kuma ina neman taimakon Allah wa uminu bihi kuma ina imani da Allah wa atawakkalu alaihi kuma ina dogaro da Allah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la kuma ina shaida cewa lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah babu abokin tarayya gare shi kuma qala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ra'ida lalle shugaba ko jagora la yakzibu ahlahu bai ma mutanen shi ƙarya inda jagora yake bai mutanen shi karya duk inda shugaba yake bai gaya musu karya ya ce wallahi alladhi la ilaha illa huwa ya ce na rantse da Allah wanda babu abin bauta da gaskiya shi shi inni rasulullah ya ce lalle ni ma'aikin Allah ne ilaikum ya zuwa gare ku khasatan kadai dangi na kunan Allah ta'ala ya aiko ni zuwa gare ku wa ilan nasi ammatan kuma Allah ta'ala ya aiko ni zuwa ga mutane gaba ɗaya na duniya wallahi la tamutunna kama tanamuna wallahi sai kun mutu kamar yadda kuke kwana wala tubathunna kuma wallahi sai an tada ku bayan mutuwa ku kama tastakizuna kamar yadda kuke farkawa daga kwana wala tuhasabunna kuma wallahi sai an muku hisabi bima ta'maluna da irin aikin da kuka aikata wa inna aljannatu abadan kuma lalle ita rana alkiyama gida guda biyu ne ko dai har aljanna za ka shiga har abada awin nar abadan ko kuma wuta har abada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi muna ganewa ko ya ja kunnansu ya ja hankalinsu tunda Allah ya ce a musu wa'azi a gaya musu sako daga Allah subhanahu wata'ala to ya gaya musu wa qala abu talib sai abu talib ya ce mashi ma ahabba ilaina mu'awanatak babu abin da ya kai soyuwa zuwa gare mu kamar mu taimaka maka mu kama maka wannan aiki wa aqbalna li nasihatika kuma babu abinda ya fi soyuwa zuwa gare mu kaman mu karbi nasiharka gaskiya ka bana nasiha kuma za mu karbi ta wa anta wa shadda tasdiqan li hadithika kuma babu abinda ya kai tsananin gaskatawa ga labarinka wa ulai banu abika yace waɗannan iyan babanka ne danginka ne mushtabi'una ga sunan duk sun taru gaba daya wa inna ma ana haduhum ni ɗaya daga cikinsu ne waira an ni asra'uhum sai dai ni na fi su gaugawa ila ma tuhibbu ya zuwa abin da kake so fambi ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda aka ka ci gaba lima umirta bi game da abin da aka umarce ka da shi ka tashi ka aikata kawai والله لا أزال أحوطك والله بزن غشي با إنا كيائك إنا كارك وأمنوك إنا باك كاريا إنا ترك غير أن نفسي سيدي لينا zuciyata la tutawi'uni ba za ta yi mani biyayya ba za ta bar banni ba ala firaqi din Abdul Muttalib abu sarabuwa da addin Abdul Muttalib ba amma ni ba zan nuna maka kiyayya ba ba zan nuna maka adawa ba ina tare da kai ɗari bisa ɗari ka yi addini zan baka tsaro in kare ka amma ba ni ba zan yi ba wa qala abu lahab sai abu lahab yace hadihi wallahi saw'a abu lahab yace wallahi wannan ai to na asiri ne wannan abun kunya ne khudu ala yadayhi abu lahab yace ku kama hannun shi ku rike shi qabla an yakhudha ghayrakum ka hiya kama wani ku ana ku dakatar da shi ku hana shi yin wannan sabon addinin da zai kayan ya zo ya kwashe muku mutane gaba daya ku hana shi wannan magana ta Abu Talib bata mabula abdadi ba wa da kare ne fa qala Abu Talib sai Abu Talib yace wallahi la namna annahu ma baqina wallahi sai mun kare shi sai mun tsare shi matuka dai muna da rai in dai da ranmu da lafiyar muku to abinda na faɗa ɗin nan sai an yi shi kuma sai na ga wanda za a taɓa shi amma da ni ba ni na waɗa muku ƙarar ni ba ni amma ba zan yarda wani ya cutar da shi ba Allah ya bali safa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya huducan safa Dukin safa duci ne mai dan tsawo tsawo da yana da tsawo sosai to amma yanzu dai duk ya rage kuma da ana hawan shi yanzu da an bar hawan shi amma killace shi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hau saman dutsen sa ba lokacin hili ne wurin fau wa komi ba masallaci sai ka'aba kawai to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau sama domin ya kira mutane yana sama suna sauraron shi wa bada ta'akkudin nabi sallallahu alaihi wasallam malin yace to bayan tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzala ya tabbatar min ta'ahudi abi talib na alkawarin da abu talib ya dauka bi himayatihi da tsare shi wa huwa yuballighu an rabbih alhali yana isar da sako daga Allah subhanahu wataala sha'idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata yawmin ala safa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya huducin safa fa'ala sai ya hau a'laha hajaran dutsen safa din wanda ya daukaka wanda ya fi tsawo domin yan duwatsu ne sama dutse da kuma da duwatsu sama to sai ne wani dutsen da ya kuma da dutse can sama tsawo summa hatafa sa'anna nabi sallallahu alaihi wasallama ya daga murya shi ya magana da babban murya ya ce ya sabaha annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya ce kai jama'a kowa ya maido hankalin shi nan wa kanat kalimata inzari ta kasance ta ya sabaha din nan kalma ce ta gargadi kalma ce ta bada tsoro tukhbir wadda take bada labari an hujumi jaishi daga ainihin cewa wasu mayaka sun kawo hari yayin da mayaka suka kawo magariyari laraba suna amfani da wannan kalmar ce ya sabaha ana kowa ya shiga cikin hayyacin shiga hari na an kawo mu akwai wani abun ban tsoro ga yanan ta yi awo ko ya amrin azim ko kuma faruwar wani al'amari babba to sai sai amfani da wannan kalma ya sabaha to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sun maido hankalin su thumma jala yunadi sanan manzo Allah ya shiga kira ya kama kiran su yana kiran mutane ɗaya bayan ɗaya butuna quraishin wato diyan quraishawa yana kiran su kabilan quraishawa da ohum qabaila qabaila yana kiran su kabila kabila ya bani fihr annabi ya ce ya bani fihr ya ku ɗiyan fihir ya bani adi ya ku ɗiyan adi ya bani fulan ya ku ɗiyan wani ya bani fulan ya ku ɗiyan wani ya bani abdul manaf ya ku ɗiyan abdul manaf ya bani abdul muttalib ya ku ɗiyan abdul muttalib falamma sami'u lokacin da suka ji kiran da ya masu qalu sai suka ce man hadha alladhi yahtif wane ne wannan wanda yake daga murya yake kiran mu qalu suka ce muhammad alayhi salatu wassalam fa asra an-nasu ilayhi sai mutane suka yi gaugawa zuwa gare shi aka ruga da gudu aka ce bulin mu je mu ji mi za a ce hatta anna ar-rajula idza lam yastati' har sai da ya kai ma mutum in bai samu ikon tayya ba an ya kharuja ilaihi in bai samu daman hita zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba arsala rasulan sai ya aika wakili shi ya ce lalle ga kira can ana ni ba ne da dama amma je ka wakilce ni je ka jin za a faɗi domin ya diba ya ga menene za a yi fa ja abu labin wa quraish sai abu lab da quraishawa suka zo falamma ishtama'u lokacin da suka haɗu wuri guda ɗaya ƙwada sai ce masu ara'aitukum ko ara'aitakum ku bani labari ku gaya mani kuna gani law akhbartukum da zan ba ku labari anna khailan bilwadi cewa lalle akwai wasu dawaki a nan cikin kwari bi safi hadha jabal a kusan wannan dutsen turidu an taghira alaikum an tughira alaikum suna so su kawo maku hari a kuntum musaddiqiyya shin za ku gaskata ni ku yarda da cewa lalle haka nan ne qalu na suka ce haka nan ne mana la jarrabna alayka kadhiban ba mu taba gwada ka da ƙarya ba la jarrabna alayka illa sidqan ba mu taba gwada ka da wani abu sai gaskiya ai ba ka ƙarya kai za mu gaskata qala sai yace musu fa inni nadhirul lakum bayna yadi azabin shadid yace to ni mai gargadi ne gaba gare ku ko mai gargadi ne gare ku gaba ga azaba mai tsanani da za ta zo muku inna ma mathali wa mathalukum misali na da misalin ku ba komi bane face ka mathali rajulin kaman misalin wani mutum ne ra'al aduwa ya ga maki fanfalaka yarba wa alahu kawai sai ya tafi ya ainihi wato gaya ma iyalin shi cewa kowa ya shirya ga makiyanan sun tahowa ai ya taƙwalla ya leƙa wa yanzura lahum ya diba masu min makanin murtafi daga wuri wanda yake mai abin nan wanda ya daga sama da Allah ya dahamahumul adu domin kada maki ya zo masu kwatsam ba shiri ba zato ba tsammani to misali na da ku kenan fa khashiya an yasbiquhu sai ya ji tsoron shi wannan mutumin sai ya ji tsoron su riga shi fajala yunadi sai ya kama kiran ya sabaha ko misali na da kuke nan fa bala ina muku tsoron azaban Allah ga ta nan shi yasa na tara ku domin in kira ku in dai kuka tsaya akan haka to azaban Allah tabbas sai ta same ku amma idan kuka gyara kuka sauya kuka koma kuna kadaita Allah da bauta to alheri zai samu ku duniya da lahira ثم دعاهم الى الحق كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرا su zuwa ga gaskiya wa andarahum min azabillah kuma ya tsawatar da su daga azaban Allah fa khassa sai manzo Allah ya kebanci wa amma manzo Allah ya gami fa qala sai manzo Allah ya ce ya ma'ashara quraish ya ku taron quraishawa ishtaru anfusakum min Allah ku ban shi kanku daga Allah subhanahu wataala an fizu an fusa minan nar ku tsamo kanku daga wuta ku yi ƙoƙarin ku fito kanku daga azaban Allah subhanahu wa ta'ala fa inni la amliku lakum min Allah lalle ni ba ni mallaka gare ku daga Allah barran cuta wala naf'an ko amfani wala ughni ankum min Allah shay'a kuma ba ni wadatar muku da komai daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ku tsamo kanku ku kubuto kanku daga azaban Allah subhanahu wataala ta hanyar ku bauta ma Allah shi kare kawai babu abinda zai kubutar da kai daga azaban Allah banda ka tsaya ka bauta ma Allah ka bi dokan Allah abinda Allah yake so kai kai abinda Allah ba ya so ka bari ka bari shine magani kawai babu wani abu da za a maka ya bani kabu bin lu'ai ya ce ya kuɗi yan kabu ɗan lu'ai an ƙidu an fusa minan nar ku tsamo kanku daga wuta fa inni la amliku lakum darran wala naf'a lalle ni ba na mallaka muku cuta ko amfani ma'ana ni da kuke gari ban mallaki cuta ko amfani ba bare in cutar da ku ko amfanar da ku duk wannan kayan Allah ne قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa haka yace saboda haka ni ma ma'aikin Allah ne da Allah subhanahu wataala ya turo ni zuwa gare ku in kira ku zuwa ga Allah subhanahu wataala amfani na gare ku shine ku ji gargadi na ku dauka ya amfane ku ranar alkiyama ku tsira daga azaban Allah subhanahu wataala ya ma sharaba ni qusay ya ku taron bani kusai ko ya bani murra ta bani ka'ab ya ku diyan murra dan ka'ab an kido an fusa kun minan nar ku tsamo kanku ku fito kanku daga wuta ya na shara bani kusai ya ku taron diyan kusai an kido an fusa kun minan nar ku tsamo kanku daga wuta fa inni la amliku lakum darran wala nafa lalle ni ban mallaka muku cuta ko amfani يا بني عبد عبد شمس haka ne ko ya ma ishara bani abdi manaf ya ku taron diyan abdi manaf an kizo an fusa kun minan nar ku tsamo kanku daga wuta fa inni la amliku lakum min Allah farran wala naf'a ba ni mallaka muku daga Allah cuta ko amfani wala ughni ankum min Allah shay'a kuma ba ni iya kare muku komi daga Allah ya bani abdi shams ya ku ya abdi shams an qidu anfusakum minan nar ku tsamo kanku daga wuta ya bani hashim ya ku bani hashim an qidu anfusakum minan nar ku tsamo kanku daga wuta ya ma shara bani abdul muttalib ya ku taron abdul muttalib ya abdul muttalib an qidu anfusakum minan nar ku tsamo kanku daga wuta fa inni la amliku lakum darran wala naf'a ba ni mallaka muku cuta ko amfani wala ughni ankum min Allah sha kuma ba ni kare muku komai daga Allah subhanahu wataala saluni min mali ma shi'tum ku roke ni abinda kuke so daga dukiyata zan ba ku amma la amliku lakum min Allah shay'an ba ni mallaka muku komai daga Allah subhanahu wataala ya Abbas ibn Abdul Muttalib ya kai Abbas dan Abdul Muttalib la ughni anka min Allah shay'a ba ni wadatar maka da komai daga Allah subhanahu wataala ya Safiya binta Abdul Muttalib ammata Rasulillah ya ke Safiyatu binta Abdul Muttalib ya Abdul Muttalib ammata Rasulillah yar uwar baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la ughni anki min Allah sha'an ba ni mallaka maki komai daga Allah subhanahu wataala يا فاطمة يا جي فاطمة بنت محمد رسول الله يا أنا محمد سيرا من الله قال تبتا قريش سليني ما شئت من مالي كيلو كينا أبن كيكين سوچ كندوكي أتازم باكي أما أنقذي نفسك من النار كي كبتو كان كدك وتا فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا ban mallaka maki cuta ko amfani daga Allah wala ughni anki min Allah shay'an kuma ba ni ya kare miki komai daga azaban Allah subhanahu wataala ghayra anna lakum rahiman sai dai kuna da zumunci tsakanina da kusa abulluha bi bilaliha zan sadar da ita da gwargwadon iyawata tsakanina da ku akwai zumunci abinda zan yi muku kenan yawwa ku dangina ne ni ma dangin ku ne ni dan ku ne wan ku ne dan uwan ku ne kamar yadda kuma haka kuke da ni to akwai zumunci tsakanina da ku iya abinda zan iya muku kenan amma ban iya mallaka muku komi daga Allah subhanahu wataala ni ma bawan Allah ne ai sa asiluha hasaba haqqiha zan sadar da wannan zumuncin gurgudan haƙƙinta idan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu ba wai dan sun ki musulunta ba to zumunci ya kare a akwai zumunci tsakanina da ku tsakanina da ku akwai zumunci yawa akwai jini tsakanina da ku akwai ziyara akwai dubawa akwai gani da sauransu duk wannan bai yanke ba duk wanda yake sabga zan je amma dai na bar addinin ku wannan addini na bauta ma wani Allah gumaka da kuka sassaka kuna bauta musu ni na bar bautar shi amma kuma dan na bar bautar shi wannan baya hana cewa in ziyarce ku in ziyarce ku in je ganin ku kuma ku ziyarce ni in kun ziyarce ni ba kore ku zani ba kamar yadda ni ma ban kaurace muku ba amma dai kauna da soyayya irin wadda Allah ta'ala yake so mu'minin su yau junan su to tsakani na da ku ba ma akwai zumunci akwai taimakayya walamma tamma hadal inzar yayin da wannan gargadin ya cika in faddan nasu sai mutane suka wace wata farraku duk suka rarrabu aka yi gumi gumi kowa ya kama gaban shi wala yuzkaru anhum ayyu riddati filin ba a faɗi wani mai da martanin da suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mun lura babu wani abu da aka faɗa banda la ughni ankum min Allah sha la amliku lakum min Allah darran wala nafa shi ake ta faɗi an qidu anfusakum minan nar shine ake ta faɗi haka cikin tarihi ba a faɗi cewa ga wani mai da martani da suka yi suka ce kamar yadda sa abu lahabi yi to nan babu abin da aka faɗi cewa sai dai anna ba lahabi shi abu lahab wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tinkari manzan allah sallallahu alaihi wasallam bi su'i da yana mummuna abu wa kala yace manzo Allah tabban laka sa'ir al-yawm ji nabi sallallahu alaihi wasallam tir Allah wadda rai da kai alaka ta tabbata gare ka dukkan wannan yinin alihada jama'ata ya ce saboda haka ka tara mu kake cewa ya sabaha fa nazalat sai ainihin sura ta ta sabka tabbat ya da abi lahabin wa tabba kuma haka ba tabbat ya da abi lahabin wa tabba anna ya abu lahab sun tabi sun hallaka wa tabba kuma shi ma ya yi shi ma ya hallaka ma aghna anhu maluhu wa ma kasab dukiyar shi da abin da ya tara ba su kare mai kuma sai yasla naran za ta lab da sannu zai konu da wata wuta wadda take ma'abuciya harshe wa maratuhu hammalatal haqab da kuma matar shi wadda take mai daukan itacin da ake kunna ma wuta domin ta cutar da manzo Allah bijidiha hablum min masai cikin ta akwai igiya ta wuta an rataya mata tana konuwa da ita to sai Allah ya saukar da wannan to shi kada ya tinkari annabi sallallahu alaihi wasallama da mummunan aiki sai Allah ya saukar da wannan sura akan shi Allah ya samu dace malam yace kana ta hadhihi sayhatul aliya wannan sayha din ƙara daga murya din madaukakiya ta kasance min ghayatil balagh ko hiya ghayatil balagh ta kasance ita ce matukar isar da sako وقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم للي من الله صلى الله عليه وسلم يا بياني لأقرب الناس إليه ga mutanen da suka fi kusa zuwa gare shi anna tasdiqa bi hadhihi risala cewa lalle gaskatawa da wannan manzancin wa hayatu silati bainahu wa bainahu ita ce rayuwan sadar da zumuncin da ke tsakanin shi da su wa anna usbatal qaraba wa asabatal qaraba lalle dangi waɗanda suke na kusa allati yaqumu alaihi al-arab wanda laraba suke tashi tsaye a kansu zabat sun narki sun roshi fi hararati hadal inzar a cikin zafin wannan gargadin da manzo Allah ya al'ati wanda zai zo min indillahi daga wurin Allah subhanahu wataala muna ganewa ko walam yazal hada saut wannan karan wannan murya bata gushe ba yartajju da wiyuhu karar shi tana girgizawa إذا رجت الأرض حين يرتج في أرجاء مكة أتكن ناهي يوم مكة انقوان مكة رساسا مكة حتى نزل قوله تعالى حسين بدن الله تعالى يسمك فاصدع بما تؤمر كتاجي قسكي هذا أبن داك باك أمرني وآرض عن المشركين كودا كم كدك مشركين تدوانا آية تسمك أتكن سورة الحجر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة dan manzo Allah ya bayyana masuwa dan makka kadai dangin shi kadai ya taro da yana ta kiran su ga sunan duk quraishawa ne ai to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tsaye ya jaru bid-da'wati lil islam yana bayyanawa da da'awa zuwa ga addinin musulunci fi majami'il mushrikina a cikin wuraren taron mushrikai wa nawadihim da kuma majalisa majalisa tasu يتلو عليهم كتاب الله ينا كرنت مس للتاب الله ويقول لهم ينا فدا مس ما قالته الرسل لأقوامهم إذن أبند من ذني سكا قياما متاننسو يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ina ce masu kai mutane na ku bauta ma Allah shi kare ba ku da wani Allah wanda ba shi ba wa bada ya budullah ta'ala amama a'yunihim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara wato bauta Allah subhanahu wataala gaban idanunsu suna kallo yana sallah wa kana yusalli bi fina'il ka'ba sai ya zamanto yana sallah a farfajiyar ka'ba naharan da rana jiharan a bayyane wala ru'usul ashadi kuma gaban shaidu kowa na kallo وقد نالت دعوته مزيدا من القبول dawa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka hito da ita karara ana yi to ta samu karin karbuwa wa dakhala nasu fi dinillahi mutane sun shiga cikin addinin Allah wahidan ba da wahidin dai bayan daya ana ta shiga wa sala bainahum wa bain man lam yuslim ya wari tsakaninsa da tsakanin wanda bai musulunta ba min ali baiti daga cikin mutanen gidansu tabaqub kiyayya wa taba'ud da kuma nisantar juna wa inadun da taurin kai washma'azzat quraishun min kulli zalika quraisha suka samu takura da damuwa daga dukkan wannan abin da yake ta faruwa wasahum ya bata masa rai ma kanu abinda suka zamanto yubsiruna suna gani yana faruwa al majlisul istishari to ga majalisa na shawara likaffil hujjaji da wabin dakatar da alhazai an istima'i da'wa daga sauraron da'awa annabi sallallahu alaihi wasallam haka zan aka yi taro aka ce to abin da muke so bana aikin haji da za a zawa a yi kokarin aikin da za a yi kenan da alhaji ba kawai ya zo a gaya mai akwai wani ko wani mutum na nan yana so ya raba mutane da addini su wanda ya saurare shi a gaisha aka ce haka za a yi haka za a yi to shi kenan ko bazu duk wata kowa da ake shigowa makka duk wani wuri da ake ganin baki a giya gaya masu in muka yi haka to mun yi maganin kahin ta hita daga nan ba za ta hita wani wuri ba nan din ma mulkushe ta zamu wa khilal hadhihi al-ayyam a cikin waɗannan kwanaki din ahamma quraishan amrun akhar wani lamari na daban ya ainihi tunzura quraishawa وذلك أن الجار بالدعوة صبدا بين دعوة دعكي لم يمضي عليه بيوتي أكن شبه إلا أيام سيئا قوانكي أو أشهر معدودة وكما رنسوة تنيك دايو حتى قرب موسم الحج السيدة لوكة عايك حج يقصى وعرفت قريش كما قريش سكا تبتر سوى أن وفود العربي للي جماعة جماعة العرباوة ستقدم عليهم ذات ظهور صعيد فإنما ماشي كريه فرات annahu la budda min kalimatin yaquluna lil arab sai suka ga cewa lalle babu makawa daga wata kalma wadda za su faɗa ba baki laraba in sun zo makka ishari muhammadin sallallahu alaihi wasallam gaba da sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta la yakuna li rawati atharun fi nufusil arab domin kada samu wani tasiri ga dawon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata alama a cikin wato zukatan larabawa ma'ana kan laraba su karɓi abin da yake bari فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة سيسكة التريه زوا مغير آه وليد أم مغيرة يتداولون بتلك الكلمة سنة تتمنا وغمدا كلمة دزاء أزابا كلمة دزاء تتمي متوا ايتياور ايتسا كان متاني يوا قوة شكب منم da wanda ma ba ko ko gida ka je ga abin da ka ga mai yaron ka shi ma ya faɗi ta فقال لهم الوليد سي الوليد دان مغيرة yace musu ijma'u fi ra'yin wahidan ku tattara ra'ayi guda a cikin shi wala taktalifu ka ku yi sabani kun ga daga nan mu dauki kalma mu dauki matsaya guda kan mu saba duk wanda matsayin bata mashi bai magana kan mu tashi da kalma guda wani bai yarda da ita ba shi kuma ya je ya sauya to tun daga nan mu yi ittifaqi wa yukaddiba ba'dukum ba'dha sai in kuka haka nan kuka yi sabani to sai sashen ku ya kare ta sashi wa yurda quwwatukum wa yurda qawlakum ba'dhu ba'dha kuma ayi watsi da maganar ku sashe ga sashi qalu suka ce fa anta fa qul to kai za ka wara ka faɗa abin da za a cewa ai kai kai mu ilimi wa kam lana ra'ayan naqulu fihi ka tsaira mana ra'ayi game da shi wanda za mu zanki magana game da shi Bala sai ce bal antum faqulu asma'u yace a ku dai kamata ku faɗi ni kuma ina jin ku. Qalu suka ce naqulu kahinun cewa zami wani boka ya bayyana a Makka. Boka ne yana nan kuma ku kun san boka ya makareci ne. Saboda in kun shiga Makka za ku je na cewa kaza kaza boka ne kuka saurare shi. ai kun baro boka ya garin ku to dai ride ne fa qadara ayna al kohana qala la sai ce masa a wallahi yace ban yarda da wannan magana ma ho bi kahin yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba boka bane la qadara ayna al kohana yace ai tabbas mun ga boka ne wa ma huwa bi zamzamatil kahini yace saboda haka shi ba da dabi'a irin ta bokaye wala saj'ihi kuma baya da irin tsarin zance na bokai ina da za su lata wa magana da tsari a tsaro wa magana mai daɗi a doki hankalinka da yake manzo Allah baya da irin wannan qalu suka ce fa naqulu majnun to bari mu ce mahaukaci ne qala yace ma huwa bi majnun yace ba mahaukaci bane laqad ra'ayna al-jununa yace ai mun ga hauka wani hauka ne ba mu ga warafna ko mun san shi akwai unguwar da ba mahaukaci yace ku anan mamar za ku ce mahaukaci in kuka ce in kuka ce ma mutane mahaukaci ne suka zo suka ganshi yayi kowa tsafta yayi kowa kirki yayi kowa iya magana haka sai a karyata ku ku ta magana da shi yawa da awanni ba ya hita daga hayyacin shi ta magana mahaukaci ya haka nan ce ma ko an san shi ma huwa bi khalaqihi yace shi ba ya tare da shaka irin ta hauka wala takhalujihi ko kuma cuɗanya irin ta hauka wala waswasatihi ko kuma waswasi irin na hauka duk ba da shi qalu suka ce fa naqulu sha'ir to za mu cewa mawaki ne qala yace ma huwa bi sha'ir yace ba mawaki bane laqad arafna shi'ra kullu waqa dukkan ta mun santa rajazahu rajazahu mun san rajaz din waqa wa hazjahu kuma mun san hazjin shi ma'ana da wannan sunayen waƙoƙi ne wa qaridahu mun san qaridin shi wa maqbudahu mun san maqbudin shi wa mansutu duka mun sani duk sunaye ne na waka kuna gane wa ku waka ta laraba ba waka ta kiɗi ba waka ta baki wanda za a faɗi da baki ba ma wa bishiyar ce saboda ka abin da yake faɗi ba waka ba ne wani suka ce fa na ƙuli sahib to sai mu ce mutum ne mai shiddabar mutum ne mai kulumboto tsafi yake yi asiri yake yi ƙara sai ce ma huwa bisahir ya ce ba da mai asiri ba ne na ƙadara aina sahara ko sahara ya ce mun ga masu yin tsafi wasu yarahun kuma mun ga sihirinsu ba ma huwa bi nafsihim shi ba ya tare da tofi irin na masu yin tsafi wala uqadihim ko kuma kullakullansu min sharrin nafasati qalu suka ce fa ma naqulu to mu mun hakura kan mai yanzu abin da zamu yi ka gaya mun mi zamu ce wato qala sai ce wallahi inna li qawlihi la halawa yace wallahi lalle maganar shi tana da daɗi wa inna alaihi la talawa kuma lalle akan maganar shi akwai haske akwai ɗauka hankali wa inna aslahu kuma lalle gindin shi la'azaqun lalle shiƙeƙi gindin maganar shi wa inna farahu la janatan lalle kuma rassan maganar shi akwai abin cira ana sai ya kamanta maganar manzala da icci iccin da yana da sayu kuma can kasa yana samun lema ko kaga dole ya bada innuwa kuma ya bada mi da iya ya ce to magana shi wadda wanda za a sauraron ta sai ya rike ta sai ya ci umarninta wa ma antum bi qa'ilina min hadha shay'an yace ku ba za ku faɗi wani abu ba daga cikin wannan da kuka fara ma annabi sallallahu alaihi wasallam illa urifa annahu batil sai an gane cewa ƙarya kuka mishi wa inna aqrabal qawli fihi lalle mafi kusan magana a cikin shi li an taqulu ku ce sahir ita ta fi sauƙi ita ce maganar da ta yi kusa da dacewa da shi domin me ja bi qawlin huwa sihir ya zo da maganar da ita sihiri ce yufarriqu bihi bainal mar'i wa abihi domin da wannan magana da ya zo da ita yake raba tsakanin mutum da baban shi sakamakon zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ubana ubana mushriki dan shi sai musulunta kaga alaf ko kuma dan ya tsaya uban hita daga shirkan to kuma da ma asiri haka yake akwai sihirut tafriq wa bayna al-mar'i wa akhi haka tsakanin mutum da dan uwan shi wa da kanin sai a saba kani ya musulunta wa ya ce shi tsaya za yi shirka kaga an samu an samu sabani ba za a shirya sosai ba wa bainal mar'i wa zawjati tsakanin mace da mijinta ko tsakanin miji da matar shi wa bainal mar'i wa shirati tsakanin mutum da dangin shi fa tafarraqu anhu bidalika da haka suka rabu da gari suka ce to shikenan manzo kowa aka gani ba ko sai a ce mai akwai ma- mai sihiri yana nan ya bayyana garin maka wa tufidu ba'dhu riwayat malam yace waɗansu riwayoyi suna nuna anna alwalida lalle walida lamma radda alaihim lokacin da ya maida masu kullama aradu lahu dukkan abin da suka bijiro mashi qalu suka ce arina ra'yaka alladhi la ghabata fi ka nuna mana ra'ayinka wanda babu limtsa idanu a cikin shi bai da matsala ko karam fa qala lahum sai yace musu amhiluni ku bani lokaci ku saurara mani hatta ufakkira fi zalika sai na yi tunani a cikin wannan فظل الوليد يفكر sai walid ya shiga cikin tunani wa yufakkir yana ta tunani hatta abda lahum ra'ayuwa sai da ya bayyana musu ra'ayin shi alladhi zakara anifan wanda ya faɗa da su wa fil walid a cikin shi walid dan mugira din nan anzala Allah ta'ala 16 ayatin min suratul muddathir Allah ya saukar da aya 16 daga cikin suratul muddathir tun daga aya ta goma sha ɗaya a aya ta ishirin da shidda wa fi khilaliha a cikin tsakankanin waɗannan surorin waɗannan ayoyin sawwara kaifiyata tafkiri Allah ta'ala ya gwada mamu yadda walidi ya zanki tunani fa qala sai Allah ta'ala ce innahu fakkara wa qaddar lalle shi yayi tunani kuma ya auna abin da za ya gwada fa qutila sai aka la'ance shi kaifa qaddara yadda ya kaddara wannan magana da za ya fadi summa qutila sa'annan karo na biya ka ƙara tsire mishi kai fa kaddara ya ya wuna magana thumma nazar sa'annan yayi nazari thumma abasa sa'annan ya bata rai ya gama huska wa basara ya gince thumma adbara sa'annan ya juya baya wa istakbara yayi girman kai fa qala sai yace in hadha illa sihrun yusar yace wannan ba komai bane ba ce sihiri ne wanda ake kawowa ina za illa qaulul bashar wannan ba komi bane ba ce magana ce ta mutum wa bada an ittafaqa al majlis ala hadha al qarar to bayan wato majalisa ta tabbata ta yi baki dai akan wannan matakin da za a dauka wannan matsayin akhadhu fi tanfidi sai suka shiga zartar da shi dada aka ce to a ware aiki tun yanzu fajalasu bi subulin nas sai suka zazzana ƙohoyin mutane hanyoyin da mutane ke wucewa hina qadimu lil mawsim lokacin da mutane suka zo aikin hajji la yamurru bihim ahadun babu wani mutum wanda zai zuwa ya wuce aiki ya same su illa haddaruhu iyahu suka bar ayyukansu aka bar kasuwanci aka bar zuwa gona aka koma cikin daji aka yi zazzanni duk wanda za a wuce sai a gaya mashi illa hazaruhu ya sai sun tsoratar da shi daga manzo Allah wa zakaru lahum amra ko sai sun gaya mai lamarin manzo Allah sallallahu alaihi amma rasulullahi amma shi ma yakin Allah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja yatba'u an-nas fi manazilihim sai ya fito yana tabiyan mutane a cikin wuraren zaman su a cikin masaukan su wa fi ukaba a cikin kasuwar ukaba wa mijanna da mijanna wa dil majaz waɗannan kasuwannin inda Allah sallallahu alaihi wasallam fita da uhum ila Allah yana tikiran su zuwa ga Allah wa Abu Lahab warahu yaqul Abu Lahab na bayan shi yana cewa la tuqihu fa innahu sabiun kadhab ka kuma da ka kuma da magana shi domin yayi ma addinin mutawaye kuma ƙarya yake kaji ta an baza mutane bakin gari nan kuma shi yana inda manzala yana bai shi وأدى ذلك وأن يكي إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم cewa larabawa sun fita daga wannan aiki na aikin haji na wannan shekara bi amri rasulillahi sun koma wurin iyalansu game da sanin al'amarin manzo Allah kaga wanda ma bai san shi ba ya san shi tunda an ta faɗa wa mutane kuma mutane akwai masu kunkwanto wanda za ta shi sai ya je ya gama menene a ganda ma kyarewa suka yi to sun yada shi sun kama mai ma sunan shi ya hito yawa wantashara zikruhu sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya watsu bi biladil arabi kulliha a cikin garuruwan laraba duka gaba daya kaga shikenan wani in ya je sai ya ce kada ga wani mutum idan shiga ce mana aka yi matsahi ne amma kuma da naji na gani sai na gaba yau ni tsahi kawai ce mu yake mu bauta ma Allah shi kuma Allah ina shawarar anya ni ma ba ba tsira ni da gumakan nan ba shi kenan kaga ya gaya ma wasu su mata ya za su ce kaji wane da ya dawo daga aiki aji ya gaya mun da ya ga wani mutum ga abin da yake da kaga dan nan shikenan kowa zai sani kuma suna nan sun saki baki addinin ma yana ce yana taba zuwa cikin dazuzzuka kuma nan makka din ma ana ta cin mutane na ta shiga addinin musulunci abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dada kuskure Allah ya yi mana Allah ya biya bukatu Allah shirya mu Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira abinda muke karanta Allah ka sa ya amfane mu duniyar mu da lahirar mu wanda muke karatun tarihi insha Allah ya kara mana son shi ya kara mana kaunar shi da biyayya gare shi Allah subhanahu wataala ya azurta mu da riko da sunnar shi Allah subhanahu wataala ka sa mu dace da alkhairin duniya da lahira marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya matasan mu Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa Allah Allah ka raba su da mugayen ɗabi'u ya Allah Allah ka ba mu aiki mai albarka Allah ka ba mu kasuwanci mai albarka Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu ya Allah Allah ka tsare mana kasan mu ya Allah daga duk wani kaidi da makirci da ake kulla mu ya Allah waɗanda suke kulla mana Allah ka shirya su in ba su shirya kuma Allah ka mena musu kaidin su da makircin su ya Allah Allah ka tsare mana shugabannin mu ya Allah Allah ka kara musu gaskiya da riƙon amana ya Allah Allah ka sa da abin da za su yi za su yi ne domin amfani amfanin talakawa ya Allah Allah ka tsare mana jami'an tsaron mu da suke Allah ka kare su daga halaran yan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah Allah ka kara mu musulunci daukaka ya Allah ka kara mu musulunci bunƙasa ya Allah Allah ka kara mu musulmi haɗin kai ya Allah ka kara mu san junan su da tausaya ma juna ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين